أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتو أتسنون لتافنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na saba'in da takwas na hudu du'a'u gaira muwadda'in wala mustagnin anhu wa min ahammi arkani du'a aidan an yakuna maqbulan inda Allah gaira muwadda'in fala budda lil insani hina ma yad'u rabbahu an ya'rifa ma yurid wa an yad'u bi ashiya yumkinu qubulaha وعلى المرء أن يطلب من الله ما يناسب معه وأن لا يطلب منه تعالى ما لا يقبل أو ما يخالف سنة الله حمدا كثيرا طيبا علينا أن نتوسع في الدعاء عندما ندعو فلا نقول الصلاة والسلام عليه بل نقول ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليه ولا نقلله من الدعاء بل نزيد منه قدر المستطاع شكر من أعد الطعام وقدموه والدعاء لهم ذات يوم صنع أبو الهيثم بن التيحان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال صلى الله عليه وسلم أصيبوا أخاهم قالوا يا رسول الله وما إصابته قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا دخل بيته فأكل دعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إصابته sunan abu daud a mala ya ce wato na hudu duka wannan abubuwa akan hadisin da muka karanta yace akwai abubuwan da hadisi yake kora akwai kuma roƙon Allah addu'a ba mutum yana addu'a cewa kawai an roƙi Allah an gama ka sa akwai wanda za ku yi kawai ba ni kaza kawai ka gama ka wuce ya wuce na gobe ba sai ma kun haɗu ba kawai ma daga yau kun rabu shi kenan to Allah ba a yi masa roƙo irin haka sa'annan ba a roƙon Allah da nufin an wadata in kama ni shikenan gobe ma ba ruwana da kai a'a dan ada yana roƙon Allah ne dindindin saboda yana da buƙatuwa a wajen Allah na dindindin muna da buƙata a daga nan har Allah ya samu aljanna bayan mun samu aljannan ma muna buƙata ga dai shi dan muna son mu gan shi na da haka bukatuwar dan adam dangane da abin da ya shafi ubangiji ba irin bukatuwa ne ta irin ta dan adam ba da haka yace yana daga cikin abu mai muhimmanci na rukunin addu'a dan addu'ar ta zamo Allah ya karbe ta mutum ba yana yi ne dan kawai yayi kenan an gama ba da haka ya zama dole akan mutum ya ringa roƙon Allah lokacin da yake roƙon Allah ya zama ma ya san me yake roƙa sanan ya roƙi Allah da abubuwa wanda Allah zai karba domin akwai abubuwa da in ka roƙi Allah Allah ba zai karba ba sanan ya nemi abin da ya dace kada ya nemi abin da Allah ba zai karbi addu'ar ba sanan kada ya nemi abin da ya saba sunnar Allah na ba da misali yawa kamar yanzu kawai ka kama addu'a sha Allah ya mai da kai mala'ika yin haka ma haramun ne Allah zai iya mai da kai mala'ika amma ba zai mai da kai ba na ko ka ringa cewa Allah ya aiko ka annabi Allah zai iya amma ba zai yi ba da ya riga aiko annabin ƙarfi ya gaya mana wa khataman nabiyyi annabi shine na ƙarshe da aka ba wani annabi da zai ƙara zuwa har a tashi kiyama ko ka je ka cewa aljanu suna tashi sama ka ce kana sha'awar zama aljanu ka kama addu'a Allah ya mai da ka aljan hmm? ga sunan ga sunan to har a sunan rayuwa akwai abin da za ka yi addu'a duk girman sa almine mai sauki a wajen Allah akwai amma akwai abin da sunan Allah ba ta tsara haka ba eh yanzu kaga kana nan za ka iya roƙon Allah ya mai da kai shugaba Amerika ba an ce kowa na iya zama ba a misali ba ga obama ba an ce daga cin ya je to ka kai ma sai ka tattara misali ka je can kusa mai zaɓe ka ɗaya amma yanzu ka ce kana son ka zama sarkin saudi arabia kai ba ma sarkin saudi arabia ba ka ce sarkin lafiya kaga za a ce sabo kake don za a tambaye ka kaɗin sarkin lafiya ne ka ce a'a kai a lafiya kake ka ce a to kaga tsarin Allah wanda gidajen sarautar ne suke sarauta na amma da kai ɗaya daga cikin su ne suka yi ta roƙon Allah sha Allah ya sa kai ka hau kaga sunnar Allah ce ya tsara rayuwa haka amma irin abin da bai tsara ba to ba daman ka tsaya kana roƙon Allah shi sana a cikin akwai mutum yawa Allah godiya godiya mai yawa shine hamdan kasiran ɗayyiban godiya mai yawa ya zama dole in muna addu'a mu ringa faɗaɗa addu'ar kada mu ringa takura ta har salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ringa faɗaɗa shi kada mu ringa takura shi misali yace kada ka ce as-salatu wassalamu alaihi amincin Allah da aminci tsiran Allah da amincin Allah tabbata gare shi kawai ka ce ya ce a'a sai ka ce alfu alfi salatin tsiran Allah dubu so dubu na'am wa alfu alfu salamin amincin Allah dubu so dubu su tabbata akan manzon Allah kuma sai Allah ya baka cewa kamar salati dubu so dubu shi haka Allah yake kyauta ya ce kada mu kankanta daga addu'a ban mu ƙara yadda za mu iya ana an ba mu dama in ka duba wannan hadisi da ya zo wanda ya ci hamdan kasiran ɗaya ba mubarak ai manzo Allah ma jin wani ya yi ba ma shi ya yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallah ne da ya ɗago sai wani ya ce cewa bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu sai wani ya ce hamdan kasiran ɗaya ba mubarak sai da aka yi da sallah manzo Allah ce waye na ji yana fadin kaza wata rawa shi ya ji tsoro ma kamar laifi ya yi ina nufin ya dan noke ce ni ne ya zafi da Allah ce na ga mala'iku ne suna kai kawo kowa na gobarin waye zai rubuta ma lada yawan ladan da ka faɗi Allah ka yi wa annabi salati so miliyan ɗari in na faɗi haka sai Allah ya bani lada na wa annabi salati so miliyan ɗari da wanda ya ce amin ko misali da ke sai sa a buɗaɗa sai ce na ƙarshe kuma gode wannan suka baka abinci ko suka yi ma abinci suka gabatar da abinci da muka addu'a ya ce wata rana akwai abul haisam ibn tehan wani sahabi ne yawa annabi abinci ya yi abinci a gidan shi abinci mai lafiya sai zo ya ce ya rasulallah ka zo mu ci abinci ya ce wa sahabbai ma su zo mu ci dama akan gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci akwai ranar da wani ya gayyace shi kadai kawai sai manzo Allah wani kuma daman da an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a bishi sai wasu suka shiga tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje gidan mutumin sai ya tsaya ya sallama sai ya ce ka gayyace ni amma wani ya biyo mu in ka ga dama ya shiga in ka ga dama ya koma sai ya ce a ya shigo ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo da haka kuma ba a zuwa gidan mutum ba izini in aka gayyaci wani kuma karka ce sai ka bi shi yawa to aka gayyaci annabi amma shi sai ya gayyaci sahabban manzon Allah kuma sai dai yana gayyata lokacin da suka zo aka ci abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan shi sai manzo Allah ya ce wa sahabbai ku saka wa dan uwan suka ce ya rasulullah ya ne saka masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi mutum da aka shiga gidansa aka ci abincinsa aka sha abincinsa to sai a yi masa addu'a ya ce to wannan shi ne saka masa sai a yi masa addu'a wannan ɗabi'a ta siyarwa muna da ƙarancinsa muna da ƙarancinsa kuma ya kamata mu canza ba sai ka kai mutum gidanka ba akwai wuraren abinci misali haka iya gayyata akalla dai ko a sati ka samu ka ci da wani mutum na guda daidai ka zama ci da shi kana ni kana nufin yarda Allah eh abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske to kun ga ina daga kai mai na gani gizo gizo a nan ya taru da nan da nan lalle in masu shara lalle ba kyau ko da ido na ne na ganan ganan ganan da yawa lalle ka san ba za a gani ba ne ta allura ni ma yanzu dai ko Allah ya ina haka kawai na da shi ne zai da shi alhamdulillah kai addu'a mana ka yi addu'a inda ba a ɗora ka kan wani abu mara kyau ba ka yi addu'a ai ko maluma da suke ta ɗora mutane kan addu'a da ake ta kula da addu'a da ai rayuwa ta fi alheri da yanzu kuma ku lura ba ne ai wani abubuwan da aka bari aka shiga rudu wadda Allah ba ku gane haka ba awana addu'o'in da aka bari na iyayenmu su ya sa aka shiga rudu yanzu ai rudu aka shiga na ƙarshe eh mutane kamar sun sun sun sun sun yi juya wa Allah madaukakin sarki baya mutane an nuna musu kamar suna da wayo su ma sun isa za su yi wannan ba karamin kuskure aka sauka ba duk da cewa irin addu'o'in da ake akwai kuma wanda ake wanda ba daidai ba ina nuhu to da aka yi bugun kaɗan ya sai ya zama an yi kuskure yawa shi Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ne isashe kuma Allah yana son daman shi ne isashe to yana son ku nuna shi ne isashe Allah yana shi ne zai iya komai yana son ku nuna shi zai iya to sai kuma ya muku to Najeriya duk wanda ya santa mu dai daga aihuwan har yau din nan a sani na har arna da suka zama suka yi jagoranci Najeriya da addu'a suke takama ha har wanda ba musulmi ba da addu'a suke takama mulkin Allah ta ɗaya yake rike shi amma sai waɗanda suka zo suka ce su sun iya ba sai da addu'a ba kuma daga inda aka fi dosa nan ba sai kawo kowa bayani ba ko akwai bukatan bayani kowa na ji a jikinsa na? yanka idan ba sharaɗi aka sa ba babu komai baka ji yanka baka ji hausa ba ne mana na ce yanka idan ba sharaɗi aka sa ba babu komai baka ji wani hausan ba yanka idan ba sharaɗi aka sa ba babu komai ko hausa da ba ta yi na a yanka saniya a yanka raƙumi a yanka kaza a yanka idan ba sharaɗi aka sa ba babu komai kowa sanar da tafi ba matsalar shi ne ka ce sai an yi to shi ne matsala sai a ce mawa ya ce amma yawwa shi ne sharaɗi ta amma babu sharaɗi hasali ma idan ka nemi tarihin ne sa ake yanka a arewa za ka ga ana yanka dabbobi ne saboda arewa akwai karancin nama a rayuwar da aka yi baya za ka tarar da wani sati gidansu sai a sati ba a ci nama ba yawa ka gane ba ai rayuwar to idan aka yi yanka duk gidan da aka kai wa nama sun san sadaka ne za ka ci sun ce Allah ya fi ha bukata wannan kalmar da kake ji da yara da manya Allah ya karba Allah ya biya bukata shine abin da ake nema sai kuma Allah ya amsa sai ya biya bukata amma a ce misali rago baki ko kaza ja kaga an shiga tsafi kuma diddi to shine bai da kyau amma ba wai maganan yanka ba a shi yasa na ce an yi bugun kaɗanya wanda kuskure ne akwai wanda za ka ga kamar rubutu ne ai akwai wanda ka ga da ka ga rubutun ka san kawai shirka ake da Allah abinda aka rubuta amma ba kowane rubutu bane kuma bai da kyau misali duka abubuwan nan ya kamata bugun kaɗanya ya sa da an shiga cikin tasko yawo an shiga rudani babba saboda duk gashi na rudu an sha kamar tarbi ne ai mutane kun zo kun ce a daina rike tarbi kun haɗa mutane da whatsapp a a haka ne ai ga duk inda ka ga wani dattijo yana zaune baya komai za ka gani da tarbi yana subhanallah yana lalla yanzu sai ka gaishe yana game to wannan rudani har ina duka karar da rayuwarka a banza a wafi zuwa wajen Allah to ba gara ka ja tarbi ba na haya fa alheri in ba kana da ɗan lokaci da ba ka komai sai kai ta tasbihi kai ta tasbihi kai ta tasbihi da duk iyayen mu haka suke amma yanzu kawai sai ka ga tsoho yana gem ai shiga rudani fa wallahi malam ko ka gaishe yana whatsapp ko yana shiga facebook yana ta hayaniya kuma rayuwar take karewa kuma shekaru wannan lissafi za a ja ma hisabi amma yana babu babu abubuwa na taɓa muku a da asuba iyar haka a haram mun zauna muna jira rana ta fito daura da ni na ga wani tsoho yana yana bin kikikin kikikin kikikin wallahi da na waiga a shegen yake a haram balarabe wallahi sai da na taba na kusa da ni wani malami ya ce to dan Allah ka kalli wani abu yanzu wani an hana shi jin tarbi amma gashi yana jan a wannan lokaci ya gada Allah ya shirye da mu to shi mutumin ana tofa mar to to ok a cikin sa za a taɓe na ai da ai shi da ce wani abin da ka gai shi kai ba sai an ce ma babu ba ruwan musulunci da shi ba wani abin za ka ga ka san an wuce gona da iri akwai waɗanda suke tsafi da alƙur'ani tsafi sosai tsafi akwai wanda da an baka addu'a ce gashi da ƙur'ani amma ka san cewa ka kauce hanya ka bar hanya Allah an taɓa bani labarin wani mutum da aka bashi wai zai je karanta ƙur'ani tsirara sa'annan da daddare sa'annan zai hau bishiya in ya karanta in ya karanta falle ɗaya zai sake shi daga saman bishiya to kai ba wannan sai an ma wani bayani cewa wannan na wannan bokanci ne ko wannan tsafi ne ko wannan shirka da Allah ne ai misali da ya fili yake amma magana a karanta alkurani a addu'a wannan babu komai a ciki Allah alam na'am alaikum amin ayo ai ana ma addu'a amin amin kamar da Suleiman addu'a ba ka sha amin amin amin to amin amin da wani addu'a kuma Allah ya mana gaba daya Allah ya yi mana gaba daya wanda ma ya addu'a Allah shi ma saka mana da alheri Allah ya saka mana gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين